بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yin litinin 22 ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1445 ɗaya ga watan hudu na miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin bohol da ke da adireshin namba 58 a wannan unguwa ta riyal kwatas a nan fadar jihar gombe barkanmu domin kasancewa da ci gaba da tarjaman alkur'ani mai girma da muke bibiyanta a wannan darare masu albarka na ramadan kuma irin wannan lokuta masu albarka idan ba a manta ba jiya karatu ya kawo mu ƙarshen suratul hijir wanda allah ya mana arzikin yin darasi cikinta wajen darasi guda takwas zuwa tara allah ya ba mu ikon kammalawa da ita a jiya a yau insha allah za mu shiga sabuwar sura mai biye da ita ita ce suratul nahal ita suratun nahali ita ce sura mai namba ta goma sha shida idan ka ɗauko jerin giyar surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta ita wannan sura mai albarka suratun nahali sun ce makiya ce ma'ana a makka aka saukar da ita ko an saukar da ita kafin hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da ayoyi guda 128 tana cikin ma'in bilhamza surori masu ayoyi ɗari zuwa sama su ne ma'in a gane ko tana cikin jerin gin surorin da ayoyin sun haura ɗari an ce mata nahal suratun nahal domin akwai ambaton nahali a ciki nahali kuma shine ƙudan zuma an fahimta zuma tana da shugabansu wanda duk in kaga sun yi dodo din nan sun kewaye to a tsaki yake suna ba shi kariya iya da zagage da odile da yan fada da wane ne da wahala an ba ta yi daren kure ba idan kai nuna mashi kuma shi ne mai ladabtarwa idan zuma wani ya je ɗanɗano na jasa ya zo cikinsu to za a ladabtar da shi ne ana fahimta sai an kore ta ta je ta wanke jikinta ta dawo da tsabtarta sannan irin abin da yake bayiwa a jikinta ya zama waraka ga al'umma ana fahimta suna da haɗin kai ba sa saɓa wa shugabansu duk inda wannan shugaba nasu ya ce a idan za a yi ba su isa wani ya ɗau gabaran yin abin da ya ga dama da kanshi ba akwai dabbobi da yawa masu irin wannan sufofin kamar gara ita ma tana da wannan tsarin tana ba wa shugabanta kariya akwai wa'ansu zarata suna nan wanda in sun kewaye wannan shugaban nasu wallahi duk karfinka idan ka je kace zaka taba sai ka ihu dan suna da fara tuna da haƙora da za su cafke mutum sai sun huda shi domin bewa shugaban su kariya haka ƙudan zuma yake haka gara take da sauran dabbobi masu yawa wanda Allah ta'ala ya halicce su domin nuna haɗin kai ita kuma wannan zuma akwai ambatanta wata aya a cikin surar wa auha rabbuka ila nahli an ittakidhi min aljibali buyuta ubangijinka yayi wahayi zuwa ga ƙudan zuma an masa wahayi shine wahayi na ilhama an fahimta wannan akwai ambaton wannan a cikin wannan sura wanda in lokaci ya bamu za mu je kansa insha Allah sannan kuma ita zuma an ce fihi shifa'un linnas ita zuma waraka ce ga mutane waraka ce ana fahimta shi yasa wani ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki na yana ciwo ya rasulullah sai ya ce ka je ka sha zuma ya sake dawowa da ya ce manzon Allah ciki na yana ciwo ko ma ka sha zuma dai sai da suka yi sau uku sai ci to ɗayan biyu ko cikinka ya yi ƙarya ko baka sha ba sai ce manzan Allah wallahi tun karan farko ciki na ya warke ko ina jin daɗi ne da zo na ce ma ka za ka ce na ƙara sha fi shi fa'ul linas kuma zuma hatta wuta wannan wuta ƙonuwa in dai zuma ta gaskace tana maganin ƙonuwa ana fahimta kuma zuma a tana da a suru da yawa na musamman ga ɗaliban ilimi ana son ka dinga ta'amuli da zuma wajen shanta lokaci bayan lokacin Allah ya hore ma ko ƙananan yara ma ana so a dinga musu ta'amuli da zuma yana da kyau domin tana wanke kwakwalwa tana sanya basira musamman zuma fiyo mai kyau ɗin ana fahimta akwai abubuwa da yawa ƙarƙashin zuma wanda nasi ya tabbatar da su Allah ta'ala ya samu dace Uh, ita wannan sura kuma ana ce mata suratul, suratul ni'am domin akwai ambatan dabbobin ni'ima a cikin surar wanda ƙur'ani zai ba mu labari farko-farkon sura ɗin abinda take karantarwa ita surar jimalan addilala ala annahu ta'ala tamul qudra wal ilm Allah ta'ala iya da cikakkiyar kudura kuma iya da ilimi kuduran Allah cikakkiya ce ba abin da ya gagare shi kuma ilimin Allah ya kewaye komai ba wani wanda ya isa fita daga da'irar ilimin Allah subhanahu wataala ana fahimta kuma ita sura ta ci gaba da bayani game da yubdi'u hikmatahu fi jami'il ashiya al-ulawiyya wa sufaliya sannan shi Allah ta'ala ya baza hikimominsa na ƙarshe hikima ta ƙarshe daga Allah wanda ya halitta abubuwa wa'ansu ya ɗaukaka su kuma wa'ansu ya ƙasƙantar da darajarsu domin irin mugunyar halayensu kuma sura ta ci gaba da jan kunne min mahalla bil umami irin abin da ya samu al'ummatai da suka gabata wajen kareta manzanni da kuma ainihin bujirewa manzanni da suka yi tun a duniya Allah ta'ala ya kama su da azaba wa ma yantazirhum min azabil akhirah kuma sura tana bayani akwai azabar lahira tana jiran makareta manzanni wanda ba su tuba ba bayan azabar duniya kuma da akwai azabar lahira tunda a bayan mun karanta a waɗancan annabawa an ƙaryata su kuma Allah ya halakar da mutanen duk wanda suka ƙaryata annabawa ba su tuwo ba ƙarshe Allah iya dammara su iya halaka su to da sauran abubuwa dai da yawa da zamu ji a cikin surar wanda in lokaci ya bamu zamu karanta insha Allah Allah rama bismillah
bismillahir rahmanir rahim أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون الله يتي أتى أمر الله أي الأمر الله يازو sai aka gabatar da fi'ilin ata wanda yake nuni da kamar fi'ilu madin ne ine suka ce ja'a wadana wa qaruba ma'ana al'amarin ya zo ya kusanto ya matso shine ata amrullahi ai al'amarin Allah da ya kaddara wannan al'amari ya riga ya zo wa'ansu malamai suka ce shine alkiyama shine fassarar malamai mafi yawa wa'ansu kuma suka ce shine nasru rasulillah sallallahu alaihi wasallama shine nasarar da Allah ya biya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa'ansu kuma suka ce halakul kufar halakar da kafirai da Allah ya yi shine amrullahi ana amma jumhur na malaman tafsiri sun fassa- sun fassarawa da a alkiyama din ata amrullahi fala tasajilu ai al'amarin Allah ya zo ku daina gaggawa imamul kalbi daya daga cikin malaman tafsiri magabata ke cewa al-muradu minhu yawmul qiyama abinda ake nufi da amrullahi anan yawmul qiyama fala tasta'jilu al-istijal shine dalabu ash-shay qabla maji'ihi neman abu kafin yazo shine gaggawa ai ka nemi abu kafin zuwan sa to wa'ansu suna cewa mata hazal wa'adu wa'ansu suna cewa ayyana mursaha ya suna tambaya ya tsalu naka ne sati ayyana mursaha yaushe ne tsayuwar kiyama to sai Allah ke cewa wannan gaggawa ce ai gaggawan gozo ma tana me aka haifa ai ita za ta dauke shi ai go ta- ta ta masa wanka ma ta ga me aka haifa din ka gaggawa ce ta ja wannan saboda ka in sun yi hakuri duk abin da Allah ya eba masa lokaci to ya zo ya wuce su daina wannan gaggawar shine istijali shine dalabu shay qabla maji'i neman wani al'amari ya faru kafin lokacin da Allah ta'ala ya tsara tsara masa shi kuma tsarin Allah ba irin tsarin dan adam bane dan adam me yi da fasawa ne me kwan gaba kwan baya ne amma duk inda Allah ya aji abu to abun ba zai yi ba sai lokacin yayi an fahimta dan adam zai iya sa lokaci abu ya faru amma in wani abu ya bata mare sai ya canja wannan lokacin ko kuma wani abu ya darada masa rai sai ya canja wancan lokacin amma yadda Allah ya sa wa duniya lokaci tun kafin mu fara rayuwa a duniyar to tsabar saɓonmu ba zai sa Allah ya jawo lokacin kusa ba ana fahimta hakanan da za mu zama mutanen kirki tsabar ɗa'armu kuma ba za ta sa Allah ya tura lokacin gaba ba wa kana amrullahi qadaran maqdura shi Allah duk al'amarin da ya zartar ya yanke hukunci haka yake ba canjawa ana fahimta ko saboda haka ɗa- tsarin Allah ya sha bamban da ɗan adam idan ya ce lokaci kaza ne to shikenan magana ta gare sabanka kauce hanyarka ba zai sa a matso da abin ba haka nan nagartarka da zamanka mutumin kirki ba zai sa a tura ma abin gaba ba ina ba ta fahimci wannan shi ne kica falatar sa'ajilu ko daina gaggawa abinda Allah ya yanke mai lokaci to ba zai faru ba har sai lokacin ya zo malik ke cewa walamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka ata amrullahi falatar sa'ajilu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu ana wasa'a kahati wa ashara bi asbu'aihi manzan Allah yake cewa ni an turo ni da ni da alkiyama tamkar yan yatsun nan guda biyu sai ya haka ya ware wannan alwusla da al'asabaha ya ce haka muke da alkiyama kamar kafaɗa da kafaɗa ya ce turo ni kuma da tsayuwar alkiyama ka hatai ne sai nuna tsakanin wannan da wannan kaga ba nisa sosai to haka ma'aikin Allah ya faɗa tun lokacin da Allah ya bashi manzanci sama da shekara 1400 da wani abu ana fahimtar wannan tun a lokacin kiyama ta kusa kamar yadda shi ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi ah, wa sallam wa in kadat la tasbaqani har ma ke ce ta ma kusa ta riga ni ita kiyamar saura kaɗan ma ta riga ni zuwa wa in kadat la tasab la la la la- la sabaqani ta ma kusa ta riga ni zuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko la tasbaqani wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya kare da shi ke cewa a walamma marar jibril alaihi salam a lokacin da mala'ikar jibril ya zo wucewa bi ahli samawat ga mala'ikun da suke sammai lokacin da Allah ya turo shi zuwa ga manzon Allah wahayin farko maba'usan ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi zuwa ga manzon Allah ya zo ya ka masa wahayi na farko wannan mala'ikun kaf suke ce jibril ina zuwa sai ce na tafi wajen manzo na ƙarshe da Allah ya tura ni na kai masa wahayi ƙalu sai suka ce Allahu akbar ƙamati sa'a Allah da girma yake kiyama ta yi domin an ce aiko manzon Allah ma alamar tashin alkiyama ce domin daga shi ba wani manzon da zai zo bayansa an yi annabawa mursalai wanda ƙur'ani ya ba da labarin su 25 amma manzon Allah ne na ƙarshen su gaba daya daga shi ba wani manzo da zai zo bayansa haka nan littafin sa shine littafin ƙarshe daga shi ba wani littafin da Allah zai saukar kaga su mala'iku sai suka fahimci cewa zuwan manzon Allah da kai masa wahayin farko alama da kiyama ce tunda shine manzon daga shi ba kowa da zai fito kuma abu Allah ya bashi manzanci ana fahimta ya suka ce alkiyama tabbas ta zo a kiyama ta zo domin ga manzon ƙarshen zamani ainihin ya bayyana ana fahimta a yake cewa daga cikin alamun tashin alkiyama shine zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta'azama da Allah ce subhanahu wataala ata amrullahi fala tasta'jilu sai ce subhanahu wataala ai ta'azuma bi awsafil hamida Allah ya girmama wajen siffofinsu ababen godiya Allah iya da siffofi wanda suka cancanta a gode masa kaman ar-rahman mai yawan rahama ne dole kai wa Allah godiya da rahama da yima kamar al-afu Allah mai yawan afuwa ne dole kai masa godiya bisa afuwa da yima al-ghafuru Allah mai yawan gafara ne dole ka masa godiya bisa gafarar da yake ba ar-razzaq Allah shi ne mai arzutawa dole ka yi masa godiya bisa irin arzikin da Allah ya yi maka ana fahimta al-hafiz Allah shi ne mai ba da tsaro da kariya dole ka yi wa Allah godiya bisa irin tsaro da kariya da yake maka shi ne Allah ya siffanta kansa bi ausafil hamida da siffofi na godiya dukkan siffofin Allah ababen godiya ne ana fahimta duk siffar da ya ce ni ne kaza al-kaza al-jabbaru al-qaharu al-malikul mulki zul jilali wal ikram to kowace siffa tana buƙatar ka gode wa Allah akanta domin in ba shi Allah ba ba mai irin wannan siffa din ana fahimta shine Allah da yace subhanahu ta'ala. tsarki ya tabbata gare shi daukaka ta tabbata gare shi ai Allah ne siffansa kansa bil awsafil hamida amma yasifuhul mushrikun hina amma yushrikun mushrikai su ce Allah iya da da ko boka ya san gaibi ko a ce Allah uku ne to Allah ya tsarkaka daga wannan wannan mugunyar magana magana ce mai haɗari magana ce mai muni to sai Allah ke tsarkake kansa daga wannan ana fahimta domin haɗarin ka jingina wa Allah wani kishiya ya ce duk lokacin da aka ce Allah iya da ɗa ko iya da mata ko iya da abokin tarayya sai sama ta yunƙurin ta kece gaba ɗayanta sai ƙasa ta yunƙurin ta dare sai Allah ta'ala bai basu umarni ba takadu samawatu ya tafattar na minhu تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا saboda me أن دعوا للرحمن ولدا mm.
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا me matsayin magunsa إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Allah ya ce takadu samawatu yatafattarna minhu a a- sammai sun kusata su kekkece yatafattarna min suna sun yunkurin su tsatsage haka nan watan shaqul ardu ƙasa ta yi yunkurin ta kekkece ta dare duk abin da ke cikin ta ya ribza ciki an gane ko wata khirul jibalu haddan duwatsu sun yunkurin su zama gari su narke su rudiddige mai tambaya zai ce mai faru haka Allah da kansa shi an da aulin rahmani walada a duk lokacin da aka yi wa Allah kishiya to sai sama da ƙasa da duwatsu sun yunkurin su rijijjiki gaba ɗinsu kaga an sama ta keci ƙasa ta dare kuma ina rayuwarka take babu Allah mai haƙuri ne mana haƙurin Allah ya kai ya kawo Allah ya ce wa ma yan bagilin rahmani an ya taki da walada bai dacewa ga Allah mai rahama ya rikida me zai da shi in kullu man fi samawati wal ard duk abhalitun samai dukan su da na kasai dukan su Allah ya ce illa atir rahmani abda a matsayin bayi za su je gaban Allah gobe alkiyama bawa dai ka san bawa ai to kowa a matsayin bawa zai je gaban Allah yasa manzon Allah iya jin dadin ka ce masa Abdullahi an fahimta yasa Qur'ani ma ya zo da irin wannan suraye wa innahu lamma qama Abdullahi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab duk manzon Allah Allah yake nufi da wannan yace masa abdu abdu abdu an gane ko yasa yake cewa da makar ku kururunta ne ko kai ne matsayin da ba nawa ba irin yanda nasara suka yi wa annabi Isa dan Maryam fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce mun bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta to Allah ta'ala ya kyamaci a jingina masa kishiya shine Allah ya ɗaukaka girmansa ya buwaya akan irin abin da mushrike suke jingina masa na ɗa ko mata ko kishiya ko abokin tarayya Allah ta'ala Allahu an zalika ulwar kabira duk wanda ya san Allah ya sai matsayin Allah to ba zai jingina mai kishiya ba ana fahimta ɗayan biyu ko jahilci ko halaka ɗayan biyu ne yake sa ɗan adam ya jingina wa Allah kishiya ko ja jahilci Allah bai san shi ba ko kuma a halaka ta kama shi kawai zai mutu ya zama ɗan wuta kuma shi ne laifin ɗaya ɗayan da in an mutu Allah baya yafewa duk zunubin da ka mutu in dai ba shirka ba ne in ka faɗa cikin mashi'ar Allah Allah in yi sosai ya ma gafara amma shirka ya nassanta cewa duk mutumin da ya mutu mushriki Allah ba zai yafe masa ba shine laifin da Allah ya nassanta Qur'ani cewa duk wanda ya mutu iya shirka to Allah ya haramta masa aljanna ba shi ba aljanna Allah ya raba mu da shirka subhanahu wata'ala amma yushrikun na'am ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده na'am على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Allah ce nazirul mala'ika Allah ta'ala iya saukar da mala'iku suna sassaukowa su mala'iku shine nazirul mala'ika ana ganewa mala'iku suna sassaukowa inji Allah bir ruh ay ma'ar ruh min amrihi tare da ar ruhu kuma cikin umarnin Allah din alaman ya sha'u min ibadi akan wanda Allah ya so cikin bayinsa an anziru idan su mala'ikun nan sun zo gargadi suke yi annahu yanda al'amarin yake ai annahu damiru sha'an la ilaha illa ana fattaqun Allah ya ce ku ce musu ba abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai da abin bauta sannan kuma fattaquni ku ji tsoron Allah Allah ya ce ku tsorace shi to duk gar- duk irin sako da mala'iku suke yi da wahayi da sako to wannan shine jigon sakon da suke zuwa da shi a bautawa Allah shi kadai a kiyaye dokokinsa ana fahimta malamai suke cewa a yunazilul mala'ikatu ruha bi ruhi ne ma'a ruhu gina ai alwahyi wa an sun sun ce ruhi ne wahayi yunazilul mala'ikatu bi ruhi ai yunazilul mala'ikatu bil wahyi tunda domin qur'ani Allah ya sanya masa sunan wahayi an gane ko wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walil iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ke ce haka nan muka ma wahayin ruhi daga gare mu ana fahimta ruhan min min amrina hi Allah ya siffanta Qur'ani da rai shi yasa suke cewa shi Qur'ani shine hayatul qulub shine rayuwar zuciya duk zuciyar da babu ƙur'ani matacce zuciya ce ana fahimta shi yasa Allah ya siffanta da wahayi mai rai a wannan aya ana ganewa ko saboda ka duk zuciyar da babu ƙur'ani matacce zuciya ce yanda rai yake sa gangar jiki ya zauna lafiya ya rayu to haka nan ƙur'ani yake rayar da zuciya zuciya kamar wata halitta ce daban me yake raya wannan halittar ƙur'ani ne yake rayawa saboda duk zuciyar da ba ƙur'ani a cikinta matacciya ce ba ta tunani mai kyau ba ta nazari mai kyau ba ta ƙudiri mai kyau ana fahimta irinsa sai ga iya abin ma da dabba ma ba ta yi a wani lokacin domin zuciyar ta zama ma'akusa matacciya wanda ta kiba ba ta ganin alkhairi wa'an suka ce ƙur'ani shine wannan wahayi din li'annahu yuhyi bihil quluba domin shi ƙur'ani da shi Allah yake raya zukata wakala aba imamu abu bin rabah ɗaya daga cikin magabata yake cewa yunazzilul mala'ika bin ruh ay yunazzilul mala'ikata bin nubuwa mala'iku suna zuwa da sako zuwa ga annabawa wannan shine ruhin imamu qatada yace bin rahma yunazzilul mala'ikata bin bin ruhi ay bin rahma mala'iku suna sauka da rahama daga Allah wa qala abu ubaida huwa jibril alaihi salam shi kuma abu ubaida yace yunazzilul mala'ikata bin ruhi shine mala'ika jibril alaihi salam ana ganewa mala'ika jibrilu shi ya imam a, abu ubaida ya fassara da aruhu ana to duka dai duk abin da ka fassara ɗaya ne rahamar ce annabtan ne wahayin ne ƙur'anin ne mala'ika jibril ne duk ba cin karo da juna duk kusan saƙo ɗaya suke bayarwa to Allah ya ce ruhu iya sauka tare da umarnina akan wanda muka so daga cikin bayinmu annahu yanda al'amarin yake annahu la ilaha illa ana fattaqun wa'alamuhum ka sanar da su bayina in ji Allah annahu yanda al'amarin yake la ilaha illa ana ba wani abin bauta da jajjanta sai ni in ji Allah fattaku ne kafu ne wa mutasilu awamiri sannan ku ji tsoro na ku bi al'amura na in ji Allah wannan shi ne zaman ku lafiya da shi ku bauta mai shi kadai ba haɗa shi da wani ba shirka ba mai tarayya sannan kuma ku kiyaye dokokinsa wannan shi ne zamanka da Allah lafiya an fahimci wannan na'am ayati ga malam خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون Allah ce khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah shine ya halarci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya domin ku zo na ku bautawa Allah shi kadai shine gaskiya ai wa suka ce bil haqqi ai bi iqamati la ilaha illallah ku zauna a ƙasa da Allah ya raya ku domin ku tsayar da kalmar shahada ku tsayar da sallah ku tsayar da azumi ku ba da zakka ku yi aikin haji wannan shine bil haqqi din kai ana fahimta ko ku tsaya wajen adalci ga masu hukunci ko ku tsaya wajen bin sunnar manzon Allah duk shine bil haqqi din kai ana fahimta to Allah ya halacci sammai da ƙasai dan mu rayu mu tsaye da tauhidi dan mu rayu mu tsaye da sunna dan mu rayu mu yi adalci dan mu rayu mu bi sunna duk wannan shine kusan a galabiya ko kuma abin da ya mamaye hikimar Allah ta halittar samai da ƙasai ba don wai ka zama to mai tarun kaza ba mai kaza mai kaza a'a dalilin halitto ka duniya ma ya faɗa ma dama don ka masa bauta ne ba komai yake bukata a gunga ba to duk kayan alatun da ya ma a duniya na ya hore ma iska ka shaƙa ya sa tsirrai sun fito ka ci abinci ya ma basira kayi gidan shiga ya ma arziki kayi abin hawa ka ma kayi kayi zuriya kayi iyali duk wannan me dalilin wannan dan hankalin kai kwanta ka bauta wa Allah duk wanda ya fahimci ni'ima ba ta wannan fahimtar ba to ni'imar ta zai masa bala'i kuma duk abin da Allah ya maka na jam'i ne ya haɗa mu duka yi mana a'a na ɗaiɗaiku ne Allah ya ware ka yi maka to duka Allah ya ma ne domin ka kaɗaita shi wajen ibada domin ka maida shi kaɗai ne wajen ƙudiri kuma shi kaɗai ne wajen ibada ana fahimta yasa dukkan ni'ima ta zama to matakala gare ka wajen yi wa Allah ɗa'a da biyayya karka yadda ni'ima ta zaka saba wa Allah in ka yi wannan to ni'imar ta koma maka ni'ima ta koma bala'i kenan duk damar da Allah ya baka bawan Allah in ta dukiya ce in ta ilimi ne in ta mulki ce in ta basira ce in ta ƙarfi ne to ka tsare wannan ni'imar ka dinga yi wa Allah bauta da ita ya zama to kuma tana taimakon ka wajen yi wa Allah ɗa'a da bin dokokinsa kar ka yadda ni'ima ta yaudare ka a bace mai lokaci lokacin ta ɗan ƙanƙani ne ba shi da yawa da kanka an ka zauna ka yi nazari za a ga mutane da ka sani ma da hankalinka bayan ka yi hankali ka san su to ba za ka iya tunanin wanda suka mutu ba dole sai ka manta wani wane wane ya mutu na san wane ya mutu wane dan uwana ne ya tafi wane abokina ne ya tafi sai ka yi ta lissafawa to kuma kai ma din wata ran kai za a lissafa ka mutu din waɗanda suka gabace kan akwai wanda ya fi ka komai wani ya fi ka hikima wani ya fi ka kuɗi wani ya fi ka ƙarfi wani ya fi ka komai amma da yake lokacinsu ya yi kuma Allah ya tafi da su sai dai mai suka yi da ni'imar da Allah ya musu sun bi Allah ba su bi Allah ba wanda za su ga sakamakon alahira mai suka yi da mulkin da Allah ya ba sun yi adalci ba su yi ba za ga sakamakon gaban Allah gobe alkiya ba shine duk abin da Allah ya ma na ni'ima to Allah ya yi domin ka tsayar da bautarsa da tauhidinsa yasa ya ce kalaqas samawati wal arda bil haqq Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai dan gaskiya walam yusharik ahadun fihima Allah bai tarayya da wani ba wajen halittunsu mimma yadillu ala tanzihihi ay an shirk wannan iya nuna maka cewa Allah ya tsarkaka gaba da shirka shi kada ya halicci samai da kasai da kansa kuma yace ta'ala Allah ya daukaka amma yushrikun akan abin da mushrike suke jingina wa Allah an gane ko min ba'di makalukatihi su jingina wa Allah wani sashen halittunsa fi samawati wal ard a cikin samai ko kasai wallazi khalaqa samawati wal arda mala yace wannan wanda ya halicci samai da kasai kaifa yakunu lahu sharikun to ta yaya zai sama abokin tarayya ko me zai yi da shi yanzu ayar da malai karanta ɗazo nan in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda duk wanda suke samai da kasai za su gurfana a gaban Allah a matsayin bayi to me Allah zai da abokin tarayya ko kowa bawan Allah ne tun daga manzon Allah shine sama da kowa har zuwa na ƙasa da kowa to kowa bawan Allah ne ba wani wanda wai girmansa zai sa ya zama abokin Allah ko abokin tarayyar Allah ko ɗan Allah ko ƙanin Allah ko ɗan uwan Allah baka isa ba ba wanda isa kai wannan matsayin babu shi duka bayi ne a gaban Allah shi ya sake kira mu bayinsa bayinsa domin sai yanda ya ga dama zai da mu baka isa kai ka mulka kanka yanda ka ga dama ba sai yanda ubangiji ya so da kai yanda shi ya so ya halicce ka ya raya ka cikin yatimarka ka fito duniya har ka zama yanda ka zama to haka kuma shi ne zai ci gaba da ɗawainiya da kai har kuma ka je ƙarshen rayuwarka baka isa ka amfana kanka komai ba in ba ubangiji ya sa za ka amfane shi ba shi yasa yake cewa da duk za a taru duk duniya su taru ala an yanfa oka bishayin a ce kowa iya son ka dan ka amfani da wani abu ka amfani da abin da bai kai wannan wannan wayan ba kowa a haɗa baki a baiwa ne ai awa ne ai ba hamayya ba hamayya to manzon Allah ya ce wallahi in Allah bai rubuta zaka samu abin ba zaka same shi ba lan yanfa uka bi shay'in illa ma qad kataballahu laka sai abin da Allah dama can ya rubuta wannan abin zai same ka na amfani haka nan kuma da za su haɗu akan su cutar da kai kowa baya son ka kowa a gina ma rame mugunta da shi kowa baya ma fatan alkhairi to manzon Allah ya ce kwatar da hankalinka lam yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad kataba Allahu alayk manzala ce wallahi basu isa cutar da kai ba sai da abinda dama Allah can ya kaddara zai same ka da cutarwa in ka dau wannan ka zauna lafiya ba wani wanda zai tsorata ka a cikin mutane in ka yadda kake tsoron mutane zaka zama bayin su kuma in dai baka da yancin rayuwar addini da mu'amala to kai baka san daɗin rayuwa ba duk kuɗinka in dai baka san yancin kai bawan Allah ba ne wallahi baka san daɗin kuɗin ba za ka dinga zama bayan mutane har ka mutu kuma manzan Allah da kansa ya ce Allah ne ya siffanta kansa fa da shi ne lamani alima a tsaita wala motsi lima mana'ata ai magana ta kare ai ba akan abin duniya ke ta wannan bala'in ba ne a kashe a yi sihiri a yi kulli a yi tugu duk abin duniya ne to Allah ya ce shi ne in ya baka ba mai hana ka lamani'a lima a duk wanda Allah ya ba mawa ba wanda isa ya hana hakan nan wala mu'ti lima mana'ata idan Allah ya hana ko ba mai baka bayan da zaka yi yasa Allah ta'ala ke cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها na'am وما يمسك فلا مرسل له من بعده mm.
وهو العزيز الحكيم Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya bude wa mutane na rahamarsa na arzikinsa ba wanda ya sai toshe kofar ko akwai ba wanda isa wallahi in dai Allah ya bude ma kofar jin kai da rahama da tausayi to Allah ya ce fala mumsika laha ba wani wanda ya sai je toshe wannan kofar wa ma yumsik abin da Allah ya rike fala mursil lahu min ba'di ba wanda isi ya zo da abin bayan Allah bai zo da shi ba ka karanta tauhidi ka zauna lafiya akwai wani bawan Allah yake faɗa min bare ne da azumi iya da makoci irin wanda Allah ya musu halin nan iya taraban irin kayayyakin azumin nan amma shi da yake makocinsa ne a kaza kaza ne ko ba rabansa ko kuma bai bashi ba an gane ko akwai wani bawan Allah da shi mutumin yake sanar da ni cewa wallahi baya cikin mutanen da suke cikin kuncin rayuwa iya cikin dai wanda Allah ya musu rufin asiri cikin walwalar rayuwar su ba su da matsala amma shi wannan makocin nasa ya ebi masara buhu goma ya tsallake makocinsa wanda sai ya fita ya nema zai ci ya kaiwa wancan bawan Allah an fahimta duk ba wannan bane mamaki rabansa ne an bashi to amma abin mamakin kuma shi wancan da aka bawa buhu goma sai ya aikowa wannan makocin mai kudin buhu ɗaya ce gashi na shi mai ci a gidansa kaga Allah yayi sai ya ci masararsa ko baya so ma yabtahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha Allah ne yace sai ya ci kuma shi kansa bai isa ya hana shi ba to haka Allah yake tsare sa in dai Allah ya yanka ya baka wallahi ba wanda isa ya hana ka in kuma Allah yace ba kai bane ko ba kai din bane ka dau wannan sai ka zauna lafiya kawai sai ka zama cikakken bawon Allah mai yanci ba abin da zai tsorata ka wannan rayuwa amma in ka sake kake tunanin wani in ya yi fishi da kai ba za ka samu ba wani in ya hana ka ba mai baka wani ya toshe ma ba za ka samu ba to ai ba za ka ji daɗin rayuwar ka bai za ka zama kai ba bawan Allah ba ne za ka zama to bawan mutum ne amma ka yadda Allah da ya halicce ka daga babu sai ma zai ma arziki Allah da ya raya ka a cikin mahaifiyarka ba kowa to yanzu ma hi zai raya ka shi yasa Ibrahim al-Adham ɗaya daga cikin magabata aka same shi wallahi aka aka ramaka Allah a tsada abubuwa sun tashi farashi ya tashi so mai ya yi tsada kamar da yanzu nan ya ce to ina ruwa na kuma ya ce lokacin babu Allah ne yake bani lokacin akwai ma Allah ne yake bani ne ni ban damu da wani tsadar farashi ba Allah dai da yake ciyarwar iyanan bai bacci ba saboda ka shi ya san ta inda zai ce da ni waje can ku bautawa Allah shine abin da ya dame ku kar ku tsaya kuna wani magana farashi ya tashi waye ya tashi an fahimci wannan to Allah ya ce kalaka samawati wal ardi bil haqa ta'ala amma yushrikun daga nan fa خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين Allah ya ce kalakal insana min nutfa Allah ya halicci dan adam daga sinadari na digon ruwan mani shine asalin halittar ɗan adam idan ka dauki annabi Isa da annabi Adam da na Hawwa waɗannan sune kadai Allah ya halicce su da kun kun an fahimta amma duk wanda ba su ya zo daga nutfa manzon Allah yayi bayani cikin hadisi inna ahadakum ya jama'a khalqahu fi batni ummihi dayan ku ana tattara halittarsa a cikin gyatumarsa 40 yawman nutfa ثم يكون مضغه ثم يكون علقه ثم يرسل اليه الملك sai kai kwana 40 kana dugon ruwan mani ko canjawa bai ba a cikin mahaifiyar gyatumarka sannan bayan kwana 40 ya rikide ya koma jini sannan bayan kwana 40 ya koma tsoka sannan bayan ya cika wata hudu sai Allah ya turo mala'ika idan mala'ikan ya zo sai ya tsaya akan wannan halittar da Allah ya so yi ya ce ya rab a zakarun amunsa Allah abinda za ka halitta ɗin namiji za a yi komace sai Allah bi mala'ika amsa ya ce a yarab tamamul kilika auna kusanin kilika ya Allah cikakken halitta za a yi ya fito garau full option ko da ido ɗaya zai fito ko da ƙafa ɗaya ko baya ji haka Allah zai mala'ika zai tambayi Allah idan Allah ya ce full option zai fito to haka za ka fito an kuma ya ce nukwasanu la kilika sai an gutsire ma wani abu wallahi haka zaka mutu bayan da zaka yi sannan sai mala'ikan ya ce ya aya rab a shaqiyin aw sa'id ya Allah dan wuta ne wannan bawon ko dan aljanna ne sai Allah ya faɗa masa sai mala'ika ya rubuta magana ta gari tun kana wata hudu Allah zai ma wannan mala'ika ya zo ya tsaya ya ce Allah namiji za a yi ko mace Allah ya faɗa mai amsa a'a cikakken halitta ne ko mai gibi zai zo duniya da na kasu sai Allah ya biya mala'ika amsa sai mala'ika ya rubuta ya Allah wannan ƙarshen sa dan wuta ne ko dan aljanna ne sai Allah ya faɗa mala'ika sai mala'ika ya rubuta to kowa da haka yazo duniya Allah ya sa yan aljanna ne Allah Allah ka kaddara lokacin da Allah ya tambayi mala'ika lokacin da mala'ika ya tambayi Allah ya Allah ka kaddara ya ce mu yan aljanna ne Allah ka kaddara mana wannan alkhairin ya Allah ya Allah in ma ba haka bane kana da ikon gogewa domin ba wanda ya san lokacin da ka rubuta yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah iya goge abin da yaso kuma iya tabbatar da abin da yaso Allah ka tabbatar da mu kan hanyar alkhairi ka samu yan aljanna ne ya Allah to sai Allah yake cewa kalakal insana min nutfa to ruwan mani shine asalin halittar mutum ruwa mai rauni sai Allah ya ce fa iza huwa khasimun mubin sai ga dan adam ya zo duniya kuma ya zama mai jidali ya zama mai musu ya zama mai jayi akan ƙarya amma kana dugon mani mai rauni ka zo Allah ya halitta ka cikin rauni ka zo duniya cikin rauni ba abin da kake amfana wa kanka amma Allah ya raya ka ka shaƙi iskarsa ka ci abincinsa ka zauna ƙasarsa amma yau kai ne za a ce Allah ya ce kai abu kaza ka ce ba za ka yi ba wannan ai ƙarshen butulci kenan ko shi wanda ya ma wannan gatan ya ce ka bar abu kaza ka ce ba za ka bari ba shi ne fa'iza huwa khasimu mubin sai ga ɗan adam yau wai ya zama mai kusuma kusumar ma hadda mahalicinsa yake ya zama to mai bayyana kusuma ai jadala bil batil ya zama to iya ja'in ja da barna ya san ƙarya ce amma sai kafu akan wannan ƙaryar domin butulci da yi wa mahalicinsa ya manta irin abin da Allah ya masa fa'iza huwa khasimu mubin daga nan mai Allah ya ce
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون
daga cikin ni'imomin da Allah ya mana kamar yadda wannan sura take bada labari sai Allah ke cewa wal an'ama khalaqaha sannan bayan an halice ku sannan Allah ta'ala ya ce ya halittar muku dabbobi idan an ce an'am to ana nufin jinsin raƙumi mace da namiji saniya mace da namiji tinkiya mace da namiji da akuya mace da namiji su ne dabbobin ni'ima kenan al'an'am idan ka ji ƙur'ani ya ce an'am to ɗayan hudun nan ake nufi da su aka yadda a yi layya da su aka yadda a yi hadaya da su aka yadda a yanka in an ma haihuwa su ne an'am an fahimta to Allah ya halattar mana su su wannan dabbobin ni'ima din lakum fiha dif'un wa manafi'u daga cikin abin da na halitta a cikin wannan dabbobi akwai dif'a shine malabis akwai dabbar da gashin ta za a ji a sarrafa a yi sutura da shi akwai dabbar da fatar ta za a ji a sarrafa ta zama sutura ko ba za ka iya siya ba sai dai ka samu auduganka ka sa kawai amma tufafin da ake da sufi ma'ana gashin dabba ko wabar duk sunan gashin dabba ne wallahi talaka bai zai shi ba ko takalmin da ake yasa da fiyo fata na dabba wallahi baka isa ka sa shi ba kai dai ka sa robar ka kawai Allahu a'lamu ka kawai kina ka zauna lafiya wannan irin na mala'u ne zaka ji takalmi miliyan biyu miliyan uku kai saka siye shi to wannan Allah ya ce to da jikin dabbobin ni'ima ake yinsu a saƙa muku tufafi irin suturar da mala'u suke sawa manyan sarakuna ko wani kayan ado nasu ko manyan masu kuɗi to Allah ya ce daga jikin dabbobin ni'ima ake yinsu ana fahimta shine malabis min aubariha wa ash'ariha wa awsafiha daga gashinta da kuma irin wabar nata da suf nata sannan kuma ya ce wa manafi'u bayan dif ɗin sannan kuma akwai wani amfanuwa daban bayan wancan kamar za ta ma haihuwa in kana da saniya ta haihu ko akuya ko tinkiya manafi ne an fahimta sannan kuma war rukub za ka iya hawa akwai wanda ake hawa shanu ai ko a ja ruwa da su ko a matse wani abu da ake so a sarrafa da su duk manafi ne sannan kuma walham za ka iya hawa ka yi tafiya duk wannan Allah ya ce bayan ya muku wannan arzikin na dabbobin ni'ima waɗancan abubuwa suna fata na arziki da sutura sannan kuma ga wa'ansu amfanuwa daban bayan wannan sannan kuma ya ce wa min hata kulun kuma kuna yanka ku ci ta ga ni'ima goma da goma kenan bayan ni'ima suna iya zama arziki suna iya zama sutura suna iya zama wani amfanin daban da ba za ka iya ba sai ta taimake ka ga wanda ake noman huɗa da shanu an gane ku a dinga noma ana shuka da shanu ga gunda ake lafto musu kaya daga gona su kawo ga gunda ake hawa a jaruwa da su duk manafi'u ne sannan kuma bayan wannan sai Allah ce wa minha ta'kuluna luhumuha ai za a yanka ka je ka siya ka ci wata hikimar Allah a yanka sa na miliyan guda sai ka je da naira 500 a yanko maka ci kuma ni ma bace har kana tande baki kana cewa ka ina wannan yayi to kuma 500 ka bayar a sa miliyan guda kuma gaskiya bane saboda ka ni'ima ce ta Allah don Allah ya sassauta ni'imar ta zo har gunka duk talaucinka a matsayin Allah shine mahallicin kowa da komai da a ce kowa sai ya isa zai yanka sa ya ci a gidansa wani mahari mutu ba zai ci sa ba to amma da yake Allah shine ar-raufu ar-rahim sai ya sassauta abin ya zo har inda matsayin ka yake Allah mun gode ma da wannan ni'imar Allah ka karo mana ya Allah na'am daga nan fa ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون Allah ya ce daga cikin dabbobin ni'imar nan wala kun fiha jamal daga cikin dabbobin ni'ima akwai wanda kuke ado da su ai zina akwai wanda za a mata ado a hau hina turihuna ai hina turadduna bil ashi lokacin da sun je sun yi kiwo za a dawo da su da al'asar ai ana irin kilisan nan ko irin alfahari da abin hawa sun koshi sun bulbul haka la'asar ta yi za a dawo da su daga gun kiwo a kuma kai su inda za su kwana hina hina turihun lokacin waƙatul ashi ba'ad al'asar kabla gurubi shams ai a lokacin sarakuna suna fita kilisa yi ko a je a sa muri a gaba a dinga kallo a ga doki kaza iya kaza wani iya kada binnin sa wani iya birgima duk wannan Allah ce na muku wannan ne don ku ji daɗi don ku samu wata annashuwa an gane ko hina hina turihuna wa kuwa hina tasrahun da kuma lokacin da ake fita da su da safe a kai su gun kiwo ko a zo ana zuba musu abinci da safe suna ci shi ma wani nishaɗi ne wani ya ga shanunsa adadi kaza a biya waɗancan waɗancan a ba wannan waɗannan a kai waɗancan waɗancan duk Allah ya yi wannan domin su ɗebe ma kewa a matsayin ka na wanda Allah ya ma arzikin wannan ka shiga cikinsu ka ga yadda suke cin abinci ka kula yadda suke da mu'amalansu ka ga 'ya'yansu ƙanana an masu kiwon ƙananan yara 'ya'ya ne da sauransu lokacin magariba kai lokacin yamma da lokacin safiya mu'amalar da kuke wajen shiga da bitagunsu Allah ce shi ma ni'ima ne wata ɗoriyar ni'ima ce akan ku ci ɗin ku sha ku yi sutura da su hine wala kun fiha jamalun hine turihuna wa hine tasrahun daga nan fa وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس na'am إن ربكم لرؤوف رحيم Allah ce wata ɗoriya ɗin tunda wannan wawul ɗin dun wa- wawul adaf ne har yanzu akan dabbobin nemar Allah yake mana bayani yace wa tahmilu athqalakum bayan duk wancan amfani da aka karanta muku a baya sannan wannan dabbobi na ni'ima suna sanadiyar ɗaukan muku kayayyakin ku an gane ku yini athqalakum kayan nauyi alu da buhuna alu da dammai gunda ake ɗaura dammai a gona a ebo itatuwa a ebo kaza a ebo kaza Allah ya ce da su wannan dabbobin nimar Allah ya hore ku yi wannan aikin wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balaghi ku je kauyuka ku gani a dinga laftawa shanu lodi suna zuwa katonin kauye wata amalanken ta shanu sai ga an tsora mata buhu sama da 20 ɗan rikakkun shanu ne tun dare a musu lodi su kama hanya da daddare kafin gari ya waye sun je kasuwa wata a yi lodi kuma kayan masarufi daga can a kawo wani ƙauyen su mai ne su sabulu ne su omo ne su tarkace ne a sake lubgo musu kayan sa kawo garin da suka yi amfani duk ana yin wannan Allah ya ce wa tahmilu asqalakum ila baladin zuwa ga wani gari lam takunu balighihi ku ba ku isa ku dau wannan kayan da kawo kai ba ko kai saka dau buhun gero uku akan ka baka isa ba baka isa ka kai ba Allah ce ka ko nan da kasuwar wannan wannan tudu ko ko tudu daga nan alamta ma buhu zaka iya kaiwa aka baka isa ba lam takunu balighihi Allah ce baka isa ku kai ba illa bi shiqqil anfus sai da wahalar rai sai kun ji kamar za ku mutu wani rabin buhu ba zai iya dauka ba amma dabbar ka sai ta dau ma buhu goma a ta kai ma inda kake so kuma wannan ni'ima ce daga Allah wa tamilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shikil anfus sai Allah ce inna rabbakum larufur rahim babu shakka ubangijinku wallahi mai rahama ne Allah da ya rantsuwa ya ce laraufun wallahi ubangijinku mai tausayi ne mai tausayi ne kuma rahim ubangijinku wallahi mai jin kai ne haka Allah ya sanar da mu kaga Allah iya so mu kwaikwaye shi ta wannan sufa ka zama to mai tausayi ka zama to ko mai jinkan al'umma ana fahimta tunda duk ya muku wannan abin da ba za ka iya yi ba yasa dabba ta ma domin tausayin ka da yake yi. in ba dan tausayi irin na Allah ba zai sa dabba ta yi ma wannan ayyukan ai ba za ta yi ma ba in ba ri'imar Allah da tausaya mana da yake yi ba wallahi ba a isa a yanka saniya ba in ta ja tinga wallahi ba wanda ya isa ya jigunta ba wanda ya isa wallahi malam to amma domin rahamar Allah gare mu mu bayansa mutane da tausaya mana da yake dan karamin yaro dan shekara biyar sai dinga sarrafa saniya sai ya kama ta keta gunda za a yanka ta kuma wannan rahama ce wannan jin kai ne hatta raƙumi duk girman nan nasa yaro dan shekara shi sai ya sarrafa shi in an samu mai akara nan sai ya jahi ko ina ya kai shi inda Allah ya yi shi ma mai bala'i ne irin ka an ce kai haƙuri ka ƙi kai haƙuri ɗan raƙumin garinku mai bala'i ne ko san garinku mai bala'i ne kai zaka ci damansa ba kai sa ba kaga wannan Allah iya mana wannan domin mu duba irin rahamar Allah da jin kansa mu ma mu dinga mu'amalar tausayi da jin kai a junanmu ana fahimta mu dinga mu'amalar tausayi da jin kai a cikin mu kamar yadda ubangijin mu yake jin tausayin mu kuma yake jin kanmu bayan duk ya siffanta wannan abubuwan da yake dabbobi suna kaza suna kaza suna kaza da ƙarshe ce inna rabbaku kun ga ubangijin ku la raufun wallahi mai tausayi ne rahim kuma wallahi mai jin kai ne ana fahimta wannan shine sakon da wannan aya take bayarwa mu zama kuma masu tausayin junan mu ya yan uwa masu jinkan junan mu masu tausayawa junan mu masu kokarin jawa junan mu tausayi da alkhairi kar ka zama to haddasna na bala'i ga mutane kar ya zama to dalilin ka ake kuka dalilin ka ake shan wahala wannan ba alkhairi bane duk damar da Allah ya baka da ita zaka tausayawa al'umma kai ma sai Allah ya tausaya maka sai Allah ya ji kanka Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana za mu samu matsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya higa cikin al'amarin mu ya sa mu yi rayuwa lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala wannan kwanuka na Ramadanu na ƙarshe masu albarka Allah ta'ala ya samu da cikin bayansa da zai yanta yayi wa gafara a wannan kwanaki masu albarka na ƙarshen Ramadan muna ƙara addu'a ga mahaifanmu Allah ya ji kansu ya gafarta musu muna ƙara addu'a da mu da zuriyarmu ya Allah ta'ala ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ka ɗora mu a tafarki madaidaici ya rabbal alamin muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu ya Allah ka ba su lafiya marasa lafiyar mu ya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke fama da jinya a gida ko asibiti ya Allah ta'ala ka ba su lafiya ko kuma ya Allah ka ƙara mana lafiya da imani waɗanda suke cikin kuncin rayuwa ya Allah ta'ala ka fidda su ya Allah ka mana sauki a wannan rayuwa kamar yadda aka saba ga wasu tambayoyi da tafi da su jiya a bayan fatan alkhairi na tambaya ne mace ce take shayarwa yarinya yar kimanin wata hudu sai kuma ta ga alamu tana da juna wanda bai kai wata biyu ba kuma an ce mata idan tana bawa yarinyar nono to yarinyar da kuma uwar duka za su shiga cikin matsala haka ne idan mace tana da juna kuma tana shayarwa wai dan zai shiga cikin matsala to wannan ya danganta da abin da kika ji a jikinki ko canjin yanayi wannan ba fatawa wacce da za a je miki a yahe ki wajen likita ana ganewa ko ana goyen ciki da juda da goyo ana goyen ciki kuma da ɗan da ake shayarwa ni na san akwai wannan magana zaman ciki a ciki bai hana kuma a bawa wanda ake shayarwa nono baya hanawa baya likitoci ba sun shi aika baya hanawa sai dai kawai in kin ji wani yanayi zaki iya zuwa wajen likita su baki shawara ko masu magani su faɗa miki da zaki amma ba haramun bane idan kina da juna kuma kina shayar da danki wanda yake wai ba haramun bane wannan musulunci bai haramta wannan ba an fahimta wannan kuma abin da yake cewa mutum ne yana bin liman sallah sallan farilla amma duk lokacin da liman ya yi ruku'i ko sujada wa'ansu daga cikin mamu suna jirkintawa sosai wurin bin liman shin menene hukuncin haka gaskiyar magana idan jinkiri ya yawa iya jawo ma mutum ya hasarar sallarsa don yadda ba a so ka riga liman ba a so ku yi abu tare da liman hakanan ba a so ka jirkinta masa da yawa mutaba'ar da ake cewa ka bi liman iyayen abokai kar ka jinkirin kuma yawa har ma suna cewa yanzu misali liman yayi ruku'i ya dago kana ji kana gani kiji ka dago har ya dago daga ruku'in nan baka dago ba har ya je yi sujjada kana ruku'i baka dago ba in dai ya dago daga sujjada to baka da sallah kuma in dai ya bar wani rukunin ya fada wani kai kuma jinkiri ya sa baka bi shi ba daga gan to baka da wannan sallah an fahimci nan saboda ka jinkirin liman da yawan nan ba daidai ba ne kuskure ne iya iya ɓata ma sallama wani zuwa ga idan liman ya ɗago har sai ya kwacewa assalamu alaikum suna sujada ba daidai ba ne har in ka suke kana sujada yi har ya ce assalamu alaikum baka ɗago ba to baka da wannan sallar ka ga biyu babu kenan kai asara saboda ka kiyaye kwarai da gaje jinkiri wajen bin liman ba daidai ba ne ba a so kai abu ka riga shi ba a so ku yi abu tare da shi kuma ba a so ka jirkinta masa sosai ba a so Allah ya samu dace na'am wa alaikum assalam to kun ga wannan ta aiko da kuɗi a sa mijinta da iyayenta addu'a ku ba maza mana jira mu ji ku ba ku ce a sa matan ku addu'a ko ai ya kamata ai amma su suna cewa a sa ku addu'a to kuma ku na sa su addu'a ana ganewa ko ni ina yi wa matata addu'a sosai kai ma kana yi gaji ko yawa ai dole a musu addu'a ko dan wannan dauyar azuma da suke yi, ya kamata a musu addu'a to baiwar Allah sadakar ki ta zo Allah ya karba miki kuma da mijinki din muna masa addu'an Allah ya taimake shi Allah ta'ala ya buɗe masa harkokin rayuwa kuma da mahaifanki da suke shasa su addu'a su ma muna fatan Allah ya ji kansu nasarar su in kuma suna nan dare Allah ta'ala ya ƙara masu lafiya da imani na'am amin to ciyaman ga sako bayawar Allah tana neman sadakan alkurani to alhamdulillah ga wani bawan Allah ya ce gobe zai kawo mata Allah sa ta rubuta wayarta da yadda za a same ta din yau wata sa sunanta da nambar waya a to wani suna ne za a gane ta kuma to ya kamata irin wannan yau in ta ji gobe yake turon Allah yadda kuma ai mun riga mun faɗa wata za ta iya turowa amma ki rubuto he mu ga he mu ga he mu kwatanta rubutunki da wannan din wasan muwalawan makaranta ne yawa ki rubuto ki ƙara rubuto takarda in kina jin mu irin wannan ta yau ya ki sa da nambar wayanki ana ganewa ta rubuto yawa ta rubuto yawa ba yau a karka faɗa ba ma faɗi sunan ba ki rubuto sunanki da nambar waya sunan da kika rubuto yanzu za mu gwada rubutun da irin rubutun yau mu gani yawwa abinda za mu yake da insha Allah in kin yi wannan akwai bawon Allah da zai kawo miki Qur'ani kuma akwai yiwuwar akwai masu bukatan Qur'anin da yawa in an samu masu hadisi dinga ka Qur'ani yanzu nan akwai ɗaliban ilimin da suke neman Qur'ani a irin wannan lokuta domin karanta shi da haddace shi Allah ya bada iko kuma Allah ya karba mana duka Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar duk wanda yazo wannan masallaci manyan mu dattawan mu shugabannin mu ga sunan mu da tattare da su Allah mai da kuwa gidansu lafiya ladan da ake samu a irin waɗannan gwarabe Allah ta'ala ya hasa da rabon mu a ciki duk wani wanda yake da hali na kuncin rayuwa Allah ta'ala ya fidda shi duk kuma wanda yake buƙatar wani abu ka ya Allah ka bashi ya Allah dukkan abin da ya dame mu ya Allah kai mana maganin sa ya Allah kai mana albarka a gidajen mu ya Allah kai mana albarka a kasuwannin mu ya Allah kai mana albarka a masallatayar mu ya Allah kai mana albarka a gonakin mu ya Allah kai mana albarka a duk inda muke ya Allah ya Allah ka hada mu da alkhairi ya Allah ka tsare mu daga shari ya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin